الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 29 ga watan Rajab hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 wadda ta yi daidai da 29 ga watan 1 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba karatu a wannan masallaci mai albarka na Jibuis da ke cikin wannan unguwa ta Tudu Maliki a cikin birnin Kano don ci gaba da karatu a cikin wannan sabon littafi da muka fara karantawa sharhin kitabu tauhid ma'ana fatul majid wanda muna cikin mukaddima kusan mun yi darasi biyu wannan shine darasi na uku insha Allah ta'ala qala al-muallif rahimahullah ta'ala fa qadima 'ala al-imam turki bin abdullah qaddasa Allah ruhahu fa fariha bihi wa akramahu gayat al-ikram wa agtabata bi tala'atihi khassun al-muslimin wal 'am yake ta fa qadima 'ala al-imam imam turki bin abdullah yace sannan shi ainihin wato Sheikh Abdulrahman ibn al-Hasan wato ya je wajen al-Imam turki bin abdullah qaddasallahu ruhahu Allah madaukakin sarki ya tsarkake ruhinsa fa fariha bihi kuma yayi farin ciki da shi wa akramahu ya karrama shi gayatal ikram karshen karramawa waqtabata bi dal'atihi al-akhasul muslimina wato keɓantattun musulmi sun yi farin cikin ganinsa wal'am hadda ma sauran gama garin musulmi wa marrabin ibn bishir ila an ƙala ibn bishir ya ci gaba da tafiya har zuwa gabar da ya ce fi tilkar tarjama a cikin wannan tarjama ta wannan malami abdurrahman ibn hassan alƙayyima tarjama wadda take mai matsayi mai daraja lihadar imam ga wannan malami a sheikh عبد الرحمن ابن حسن قال ابن بشر yake cewa wa qad kana muntabihan wannan malami Abdurrahman bin Hassan ya kasance mutun ne wayayye fatinan wasakakke lidasa'is ahlil bid'i game da wato dasisa wato ta yan bid'a wato Allah ta'ala ya bashi wayewa da kwarewa da gwanancewa wajen ainihin fuskanta ga ainihin wato ‘yan bida game da dasisar ‘yan bida katabtu lahu marratan ya ce wata rana na yi masa rubutu na rubuta masa takarda wadda autu lahu sai na yi masa addu'a fi akhir kitab a ƙarshen takardar wa qultu na ce fi khitamin du'a a ƙarshen addu'a sai na ce innahu alama ya shawo qadir wato dan a nuna mana cewa malamin tauhidi ne da wannan malam bishir wato ibnu bishir da ya rubuta wa shi abdurrahman bin hassan wasiƙa ko takarda yanayi masa addu'a a ƙarshen takardar sai yake cewa innahu alama ya shawo kadir irin ma'ana innahu ala kulli shayin kadir to sai ce innahu alama ya shawo kadir faka taba ilayya ya ce abdurrahman a shek abdurrahman bin hassan sai ya bani ya rubuto min amsa wa qala fi athna'i jawabihi a cikin bayaninsa da amsarsa sai ya ce inna hadhihi kalima wannan kalma ta innahu alama ya sha'u kadir ishtaharat kalma ce da ta shahara wato alal alsuni akan harasan mutane bin gairi kasidin amma ba tare da suna niyyar ko suna nufin abinda ta kunsa ba sai ka ji an ce qadirun alaman ya sha'u ai ana faɗa ko qadirun ala man yasha'u mai iko akan abin da ya ga dama a haka qadirun ala kulli shay'in haka ya kamata mai iko ne akan abin da ya ga dama da wanda bai ga dama ba mai iko ne akan komai amma ba za ka ce qadirun ala man yasha'u in ka ce qadirun ala man yasha'u kenan ba mai iko bane akan abin da bai ga dama ba kamar haka ke so ka ce kenan to shi yasa kamar malaman tauhidi in ka faɗa haka ba za su bari ka wuce ba sai sun tsayar da kai sun gyara maka cewa ba daidai bane ba a cewa innahu ala ma yasha'u qadir sai da innahu ala kulli shay'in qadir da haka nan take ja hankalinsa ya ce duk da wannan kalma ta shahara a baki a harasan mutane a bakin mutane amma ba wai da niyya suke faɗin haka ba wa huwa qaulul kathir magana ce ta mutane da dama idza sa'ala Allah ta'ala idan mutum zai roki Allah ta'ala ko in ya gama roƙon sai ya ce wa huwal qadiru ala ma yasha'u wa huwal qadiru ala ma yasha'u to wannan wa hadhihi al-kalima wannan kalmar ya qasidu biha ahlul bid'i sharran yan bid'a sharri suke nufi da wannan kalma ta innahu ko wa huwal qadiru ala man yasha ala ma yasha wa kullu ma fil qur'an amma dukkan abin da yazo cikin alqur'ani wa huwa ala kulli shay'in qadir haka tazo duk inda tazo a cikin alqur'ani zaka tazo ne da wa huwa ala kulli shay'in qadir wa laysa fil qur'ani was sunnati ma yukhalifu dhalika aslan asali ma babu a cikin alkur'ani ko a sunna abin da ya saba wa wannan kalma ko kuma wannan magana innahu ko wa huwa ala kulli shay'in qadir babu wani wuri a cikin alkur'ani da zaka an ce innahu ala ma yasha'u qadir ha kamar yanda ba za ka taba samun wani hadisi ingantacce zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce innahu ala ma yasha'u qadir ba sai dai innahu ala kulli shay'in ko wa huwa ala kulli shay'in qadir لأن القدرة شاملة كاملة سبيد إيكو واتو شاملة shakun dum ne ma'ana ikon Allah maɗaukakin sarki ya game komai da komai kamilatun kuma iko ne cikakke wahiya wal ilmu da ƙudurar Allah da ilimin Allah sifatani wasu sufofi ne guda biyu shamilatani waɗanda suka ƙunshi komai da komai ilimin Allah ya ƙunshi komai ikon Allah ya ƙunshi komai ta ta'allaqani bil mawjudati wal ma'dumat wayannan sufofi guda biyu suna da alaka da samammu da rasassu ma'ana suna da alaka da halittun Allah samammu da kuma waɗanda suke rasassu sifar ilimi Allah ta'ala ya san al-mawjudat ya san al-ma'dumat ma'ana Allah ya san abin da yake samammu ya san abin da yake rasassu ne kuma babu su Allah madaukakin sarki mai iko ne akan al-mawjudat kamar yanda yake mai iko ne akan al-ma'dumat wa inna ma qasada ahlul bid'i bi qawlihim abinda yasa abinda yan bid'a suke nufi da fadin su wa huwa wa huwa al-qadiru ala ma yasha'u أن القدرة لا تتعلق إلا بما تعلقت به المشيئة سوء وجن انبداء وي القدرة إيكو لا تتعلق بات دا علاقة إلا بما تعلقت به المشيئة سيد أبين دا مشيئة الله تكد علاقة دا شيء abin da ganin damar inda Allah yake da ganin dama ko inda ganin damar Allah yake to a nan kudura take kenan inda Allah bai ga dama ba kamar Allah ba shi da kudura a wannan gurin su haka suke nufi ahlul bid'a to kaga wannan munanawa Allah ladabi ne ko qala ibn bishr ibn bishr yace wa katabtu ilayhi marratan yana so da ya nuna maka wannan malami da zamu karanta littafin sa malamin tauhidi ne zalla babu mes da haka in kai wata magana a gaban sa wadda ta ci karo da tauhidi to baya barin ka ka wuce sai ya dawo da kai ya gyara maka mun ji inda yayi wa ibnu bishir gyara yace ba a cewa wa huwa ala ma yasha'u qadir sai dai wa huwa ala kulli shay'in qadir ibnu bishir ya kuma cewa katabtu ilayhi marratan wani lokaci kuma na sake masa na sake rubuta mata takarda uhanni'uhu bi qudum ibnihi shaykh abdul latif min misra ina taya shi murnar dawowar ɗansa a sheikh abdul latif daga ƙasar misra wa tawassaltu ila allah sai nake yin tawassuli zuwa ga allah fi du'a'i a cikin addu'ata bi sifatihil kamila da sufofin Allah cikakku allati la ya'lamuha illa huwa wanda babu wanda ya san su sai shi Allah fakatabtu ila sai na rubuta har zuwa wa qad zakartu waffaqaka Allah fi wasilati da'awatika jazakallahu anni ahsanal jaza an tilka da'awat qultu qulta wa atawassalu ilayka bi sifatika al-kamila allati la ya'lamuha illa anta fa'lam ayyuha al-arib al-adib anna alladhi la ya'lamuhu illa huwa kayfiyatu sifa faya'lamuha ahlul ilmi billah kama qala al-imam malik sai sake masa gyara an fahimta ko shi ibn bishir yana ta shi malam ashek abdurrahman bin hassan murnar dawo ɗansa daga misira ba cikin bayanin da addu'o'in da yake sai cewa a tawassalu ilallah ina kamun kafa da tawassuli zuwa ga Allah fi du'a'i a cikin wannan addu'a ta bi sifatihi alkamila ina kamun kafa da tawassuli da sufofin Allah cikakku allati la ya'lamuha wadda wa'annan sufofin na Allah ba wanda ya san su illa huwa sai shi Allah fakatabtu sai na rubuta ila wa qad zakartu a fakataba ilayya afwan fakataba ilayya sai Abdurrahman ibn Hassan sai shi kuma ya rubuto takarda zuwa gare ni ma'ana ya rubuto reply wa qad zakarta waffaqaka Allahu fi wasilati da'awatika naji ka ambata cewa Allah ya maka muwafaka a cikin wasila ma'ana tsani da kai kamun kafa da a cikin addu'arka jazakallahu anni ahsanal jaza Allah ya saka maka game da abin da kai min an tilkar da'awa ga waɗancan addu'o'i na dawo wa ɗana daga ƙasar Misra na ji daɗi na gode an fahimta ko sai ce kulta amma ka ce wa atawassalu ilaika a cikin addu'a ka sai naji ka ce ina yin tawassuli zuwa gare ka bi sifatikal kamila da sifo wato wa atawassalu ilaika ina tawassuli zuwa gare ka ya Allah bi sifatikal kamila da sifofinka cikakku allati la ya'lamuha wanda babu wanda ya san su illa anta sai kai ya Allah fa'alam to anan ne a Sheikh Abdurrahman bin Hassan yayi wa shi Ibn Bishir gyara yace fa'alam ka sani ayyuhal arib ya kai wannan mai hankali kwararre shine al arib kalma arib tana nufin mahir akil na daga cikin ma'anonin al'arif shine mutum mai hankali ana ce masa arif mutum wanda yake ya gwanance ya kware ana ce masa arif ya ce ya kai ayyuhal aribul adib ya kai wannan ƙwararren masanin adabi annan ladhi la ya'lamuhu illa huwa annan ladhi la ya'lamuhu illa huwa kayfiyatu sifa annan ladhi la ya'lamuhu abinda babu wanda ya san shi illa huwa sai Allah kayfiyatu sifa yanda sifar Allah take shine ba wanda ya sani sai Allah kayfiyar sifar Allah shine ba wanda ya sani faya'lamuha ahlul ilmi billah amma ita sifar Allah waɗanda suka san Allah masana game da Allah su sun sani sun san sufofin Allah amma kaifiyar yanda sifar Allah take shine ba wanda ya sani kaga sai mai koyi masa shiru kawai sai ya magyara cewa ya zaka ce kana yin tawassuli da sufofin Allah da ba wanda ya san su sai shi to ai sufofin Allah malamai sun san su kawai kaifiyar sufofin ne ba wanda ya sani sai Allah kamata ya kace kana tawassuli da kaifiyar sufofin Allah da ba wanda ya san su sai Allah amma ba za ka ce kana tawassuli da sufofin Allah da ba wanda ya san su sai Allah ba ai akwai ahlul ilmi su suna da masaniya game da sufofin Allah kama qala imam malik kamar yanda imam malik yake faɗa al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul kaga al istiwa da aka ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa ubangiji ya daidaita a al-arshi da imam malik yazo kan gaba sai ya ce al istiwa ma'lum istiwa in daidaitar Allah a al'arshi wannan sifa ce ta Allah kuma sananniya ce duk malamai sun san Allah ya daidaita al'arshi wal kaifu majhul kaifiyar yanda Allah ya daidaita al'arshi ne ba wanda ya sani kaga sai ya mayar masa da wannan amsar ko fafarraqa hadha al-imam bayna ma ya'lamu min ma'na sifa ala ma yaliqu billah wa bayna al-kayfiyya kaga anan sai malamin ya bambance wa shi ibnu bishir tsakanin ma ya'lamu min ma'na sifa abinda ya sani na ma'anar sifa ala ma yaliqu billah bisa ga abinda ya dace da Allah wa bayna al-kayfiyya da kuma tsakanin kayfiyya akwai bambanci tsakanin sanin sifa da sanin kayfiyar sifa fa yuqalu ana cewa alistiwa'u la yushbihu istiwa al makhluq ai istiwa'in Allah baya kama da istiwa'in abin halitta wa ma'anahu thabitun kama wasafa bihi nafsuhu amma ma'anar istiwa'in tabbatacciya ce kaman yanda Allah wasafa bihi nafsuhu ya sufanta kansa da shi wa ammal kaifu amma kaifiyar yanda Allah ya daidaita al'arshi to wannan ne fala ya'lamuhu illa Allah babu wanda zai iya maka bayani da sharhi da fashin bakin yanda Allah ya daidaita al'arshi sai shi Allah fatanabbah li mithli hadha ya kamata ka dinga kula da irin waɗannan wuraren ya gaya wa shi ibnu bishr fal imam malik takallama bi lisani salam yace kaga shi imam malik da ya tashi magana sai ya magana da irin yaran salaf magabata yace ba a korewa Allah sifa sifar tabbatacciya ce kaifiya ce ba wanda ya sani da haka al istiwa ma'lum wal kayf majhul qala ibnu bishr ba'da ذكر هذا عن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن da aka ibnu bashir bayan ya ambaci irin wayannan wurare na gyara da malamin sa ko malamin al-sheikh abdurrahman bin hasan yayi masa rahimahullah sai ce fanzur ila sa'ati ulmi ulumi yace ka duba irin fadin ilimin wannan malami wa tila'ihi da hangen nesan sa ilimi wa mafhumihi da irin fahimtar sa wa maladaihi da abin da ke tare da shi minat ta haƙiƙ na tabbatar da gaskiya wata da da zurfafawa cikin matsala a ɗauko ta daga tushe. Wa ƙala Sheikh wa ƙala Sheikh Ibrahim bin Salih ibn Isa a Sheikh Abdurrahman ibn Salih ibn Isa yana faɗa fi hawadith sanatil khamisa wa 80 ba'da al-200 wal alf cikin abubuwan da suka faru a shekara alif dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da biyar shekara alif dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da biyar cikin abubuwan da suka faru yana faɗar su fi min kitabihi daga littafinsa iqidud durar a fi ma waqa fi najd min al hawadith fi akhir al qarn al thalith al thalith ashar wa awwal al rabi ashar wato ya kawo wannan littafin nasa iqidud durar ko aqadud durar fi ma waqa fi najd wato wannan cikin abin da suka ya faru a ƙasar Najadu na ƙasar Najad min al-hawadithi fi akhir al-qarn al-thalith ashar a ƙarshe ƙarshen ƙarni na 13 wa awwal ar-rabi' ashar da farko farko farkon ƙarni na 14 fiha ashiyata yawm as-sabt a cikin wannan ƙarnin a wato yammacin ranar asabar hadi ashar dhulqa'da wato 11 ga watan zulqa'da al-haram wato cikin watanni masu alfarma to wufiya sheikh al-imam al-alim al-fadil al-qudwa ra'isul muwahhidin wa qami'ul mulhidin abdurrahman bin hasan bin ibn sheikh al-sheikh al-islam wa qudwat al-a'lam al-sheikh muhammad bin abdul wahhab rahimahullah wannan babban malami da zamu karanta littafinsa a wannan shekara ya rasu wannan babban malami alfadil mai falala alkudwa abun koyi ra'isul muwahidin jagoran masu kadaita Allah wa qami'ul mulhidin mai kwankwashe kan almulhidina masu cewa ba su yarda da addini ba ko kuma kafirai Abdurrahman ibn Hassan ibn Sheikh al-Islam wa qudwatul a'lam al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kana imaman bari'an ya kasance shugaba ne ko malami ne bari'an mai cikakken hankali muhaddisan kuma malami ne bayan kwarewa sannan malamin hadisi ne faqihan kuma masanin fikihu ne wari'an kuma malami ne mai tsantseni baya ainihin wato yana taka tsantsan da duniya taqiyan mutum ne mai takawa salihan nagartacce lahul yadul dula yana da wato yalwa fi jami'i al'ulumi diniya yana da yalwar dukkanin ilimomi na addini qal yace walam yazal ala husn al-istiqamati wal izaz at-tam wa nufuz al-kalima inda wulati al-amr famin dunihim ila an tawaffahu Allah ta'ala fi tarikh al-mazkur yace wannan malami Abdurrahman ibn Hassan walam yazal bai gushe ba ala husn al-istiqama akan kyakkyawar tsayuwarsa akan addini wal i'zaz tam da kuma jin izza ta addini cikakkiya wa nufuzil kalima da zartar da kalma ta gaskiya inda al-wulat a wajen wulatul amr a gaban shugabanni famin dunihim da kuma waɗanda ba su kai shugabanni ba suna ƙasa da ƙasa da shugabanni ila an tawaffahu Allah haka wannan malami ya ta gwagwarmaya har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya karɓi ransa fit tarihil mazkur a wancan tarihin da aka ambata shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da biyar shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da biyar musannafatu Sheikh Abdulrahman bin Hassan littattafan da wannan malami a Sheikh Abdulrahman bin Hassan ya wallafa sannafa Sheikh Abdulrahman bin Hassan tasanifa mufidatin adida wannan malami a Sheikh Abdulrahman bin Hassan ya wallafa littattafai masu fa'ida masu yawa minha daga ciki akwai na farko Fathul Majid bi sharhi kitab tauhid wannan littafin da zamu karanta littafin sa na biyu shine qurratu uyunil muwahhidin farin cikin idanun masu tauhidi sannan littafin sa na uku kitabun firradd ala daud ibn sulaiman bin jarjis wato akwai wani da ake kira wani malami daud wato ibn sulaiman ibn jarjis ya yi masa raddi yawan littafi raddi akan wannan malami na hudu wa kitabun fir raddi ala uthman bin mansur ya yi wani littafi shi ma raddi ne ga wani uthman ibn mansur wa gairi zalika da wani haka ajaba ala as'ilatin adida ya ba da fatawoyi ko ya amsa addu'o'i yawa ya amsa tambayoyi masu tarin yawa bi ajubatin da jawabai amsoshi lau jumi'ad wanda da za a tara amsoshin fatawoyin wannan malamin laja'ad fi mujalladin dakhmin to da su ma za su iya zama wani mujalladi mai girma guda ɗaya na fatawoyi ne kawai tambayoyi da amsa wafatuhu rasuwar wannan malami taqaddama anifan ya gabata ba da dadewa ba fi kalami Ibrahim bin Salih a cikin zancen da muka ji na Ibrahim bin Salih anna Sheikh Abdurrahman cewa Abdurrahman bin Abdurrahman bin bin Hassan to wafiya ya rasu a shiyata yawmin Sabt a yammacin ranar Asabar Alhadi 10 min Dhulqa'da 11 ga watan Dhulqa'da min sanati al-khamisa wato a shekara ta al-khamisa wa 80 wal 200 ba'da al-alf shekara ta 1285 min al-hijratin nabawiyya na hijrar annabi sallallahu alaihi wa sallam askana Allah ta'ala Sheikh Abdurrahman bin Hassan al-Firdaus al-A'la muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaunar da wannan babban malami a Sheikh Abdurrahman bin Hassan a cikin aljannat Firdaus al-A'la wa jazahu anil islami wal muslimina jaza al-khair al-jaza kuma muna roƙon Allah ta'ala ya saka wa wannan malami da alkhairi bisa ga abin da yayi na bada gudunmawa ga addinin musulunci da kuma musulmi musulmi baki daya wannan mun ji wannan muqaddiman ne daga Ibrahim bin Muhammad ibn Ibrahim bin Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hassan Ali Sheikh ma'ana kaman jika ne ga shi wannan mai littafi Bismillahir Rahmanir Rahim taqdimu samahati Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz wannan shi kuma wata mukaddima ce takaitacciya da samahatu Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin bin Baz yayi a cikin wannan littafi yace alhamdulillahi rabbil alamin yace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin halittu wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya tsira da aminci su tabbata ga mafi daukakar annabawa wal mursalin da manzanni nabiyina muhammadin shugaban mu annabi muhammad wa ala alihi da iyalin gidansa wa sahbi wa ashabihi da sahabbansa ajma'ina baki da amma ba'du yace bayan haka faqad tala'atu ala al hawashi allati wada'aha al ustazu al allamatu shaykh muhammad hamid al fiqi ala kitabi fatihil majid li sharhi kitabi tauhid yace hakika na dan leka hashiya wato hashiya in ka duba littafi wani lokaci za ga bayan an yi rubutun kaman an yi rubutu a tsakiyar littafi za ga gefen littafin ta dama an dan yi wasu rubutu sama an yi ƙasa an yi dama ko hagu da littafin ko sama ko ƙasa an yi wani rubutu wannan galibi akan dan yi sharhin wata ma'ana da ake ganin tabuya ko fassara wata kalma da ake ganin tana da dan nauyi to wannan shi ake kira hashiya to shine sai Sheikh bin Baz yake cewa ya dan tsinkaya ya dan leka ya karanta hashiya wadda al-ustaz al-allama Sheikh Muhammad Hamid Fiqi wato ya sanya wa wannan littafi ala kitabi Fathul Majid wanda yayi hashiya ga wannan littafi na Fathul Majid sharhu wato sharhi kitabi tauhid ta'alif al-imam al-allama wallafar babban malami al-muhaqqiq al-Sheikh Abdurrahman ibn Hassan ibn Sheikh al-imam al-mujaddid li ma'alim al-islam fil qarn al-thani 'ashar al-hijri al-Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman ibn Ali at-Tamimi al hanbali rahimahumullahu jami'a Allah ya ji kansu baki daya fa alfaituha kathiral fa'ida bin baz yace wannan hashiyar da na duba ta wannan sharhi da aka wannan littafi da aka na fatul majid sai na samu cewa gaskiya wannan hashiyar tana da fa'ida kwarai da gaske da yawa kad aja da fiha wa afada shi wanda yi wannan hashiya a Sheikh Al-Allama Muhammad Hamid Fiqi yake cewa ya kyautata kuma ya bada fa'ida a ciki wa nuqila aktharuha min qurratu min qurratu uyun wato wa nuqila aktharuha mafi yawan wannan hashiya din an kawo ta min a cikin daga wannan littafi qurratul uyun li Sheikh Abdurrahman Al-Mazkur na wannan malami dai a Sheikh Abdurrahman bin Hassan da aka ambata ghaira anni wajadtu fiha akhda' sai dai bin ba zai ce na samu kusakurai kalilatan yan kaɗan a ciki fara'aitu tambiha sai naga ya dace in ja hankali alaiha akan waɗannan kusakuran fi mawadhi'iha a wuraren da aka yi kusakuran binujumi tamyizin da haske irin na tantancewa laha gare ta anil hawashi al-asaliya daga hashiya ta asalin littafin wa as'alullah an yanfa biha kullu man ittala'a alaiha ina roƙon Allah ta'ala ya amfanar da duk wanda Allah ya sa idan sai kai zuwa gare ta wa an yudha'if al-ajra ina roƙon Allah ya rubanya lada lil jami'i ga kowa da kowa innahu jawadun karim lalle Allah madaukakin sarki mai kyauta ne kuma mai karamci wa hadha wa hadha bayanu tilka tanbihat wannan shine bayanin waɗancan tambihohin wato jan hankalin za a ji su insha Allah wallahu waliyut tawfiq Allah ya mana muwafaka wannan dan ta'liqin ko kuma wannan gabatarwa ta Abdul Aziz bin Baz ra'isul jami'atul islamiyya bil madinatul munawwara بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه التكلان yace bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'inu da sunan Allah muke neman taimako wa alaihi tukulan kuma gare shi muka dogara alhamdulillahi rabbil alamin yace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ubangijin talikai wala aqibatu lil muttaqin kyakkyawan karshe ya tabbata ga masu takawa wala udwana babu ketare iyaka illa ala zalimin sai ga azzalimai kal mubtadi'ati kamar yan bid'a wal mushrikin da mushrikai wa ashhadu an la ilaha illa Allah yace ina mai shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya ilahul awwalin ubangiji abin bautan na farko wal akhirin kuma abin bautan na ƙarshe wa qayyumus samawati wal ard wanda yake tsaye da sammai da ƙasa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina mai shaidawa lalle annabi Muhammad bawan Allah ne manzansa ne wa khiratuhu min khalqihi ajma'in kuma zababbansa daga cikin halittarsa gabaki daya Allahumma salli ala Muhammad Allah ya ƙara salati ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da iyalan annabi Muhammad wa ashabihi da sahabbansa wa man tabi'ahum da duk wanda suka bi su bi ihsanin da kyautatawa ila yawmiddin har izuwa ranar tashin alkiyama wa sallama taslima amma ba'du bayan haka fa inna kitabat tauhid lalle mu sani littafin kitabut tauhid allazi allafahu al-imam shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab wanda shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab ya wallafa wanda aka haife shi fil uyaina a wani guri da ake kiransa uyaina ana aka haifi sheikh muhammad bin abdul wahab a shekara alif dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar wato wafiya ya rasu bidir'iyya a wani guri ko gari da ake kiransa dir'iyya a shekara alif dubu ɗaya da ɗari biyu da shida rahimahullahu ta'ala ajzalallahu lahul ajara Allah ya gwaba baladansa wathawaba da sakamakonsa wa gafara lahu ya gafarta masa wa man ajaba da'awatahu ba shi kadai ba da duk wanda ya amsa kiransa ila yaumi yaqumul hisab har zuwa ranar da za a tsaye da hisabi qad jaa badi'an fi ma'ana wannan littafi ya zo mai ban kaye ne a cikin littattafai masu ma'ana irin irin tasa min bayanin tauhid littafi ne da ya kunshi bayanin tauhidi kadaita Allah bi barahinihi da hujjojinsa wa jam'i jumalin da tattara wasu dunkulallu min adillatihi na dalilai da hujjojin tauhidi li'idahihi don sake fito da bayanin fili wa tabiyinihi da sake yin bayaninsa fasara alaman lil muwahidin wannan littafi ko mai littafin sai ya zama wani wata tuta ce ta masu tauhidi tuta ce ta masu kadaita Allah wa hujjatan alal mulhidin kuma sai ya zama hujja ce ga masu ilhadi yan babu addini ko kuma kace kafirai fanta fa bihil khalqul kathir wato tarin halittun Allah madaukakin sarki tarin bayan Allah sun amfana da wannan littafi na kitabut tauhid wal jammul gafir da jama'a ma dudu masu yawa sun amfana da wannan littafi na kitabu tauhid dan malamai mabambanta a ƙasashe daban-daban da harsuna mabambanta sun karantar da wannan littafi na kitabu tauhid fa inna hadha al-imam rahimahullah domin wannan malamin Allah ya ji kansa da rahama fi mubtada'i nash'ati farkon tasowarsa qad sharaha Allahu sadrahu lil haqqil mubin Allah madaukakin sarki ya bude kirjinsa lil haqqi wajen ruko da gaskiya al mubin mabayyaniya alladhi ba'atha Allahu bihi al mursalin gaskiyan nan da Allah ya aiko manzanni da ita min ikhlasil ibada na tsarkake bauta bi jami'i anwa'iha da dukkan nau'o'in ita bauta din lillahi rabbil alamin daga ubangiji ubangijin halittu wa inkari ma kana alaihi alkathir da kuma yin inkari akan abin da da yawa cikin mutane suke kai min shirkil mushrikin na daga shirkar mushrikai fa'a'ala Allahu himmatahu wannan malami sai Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka himmarsa wa qawwa azimatahu sai ya karfafi niyyarsa fatasadda li da'awati ahli najd sai ya tinkari kira ga mutanen garinsu najd ila tauhidi zuwa kadaita Allah alladhi huwa asasul islam wanda tauhidi shine asasul islam shine ginin tubali ko tubalin gini na musulunci wal iman da imani wa nahahum ya kuma tunkari mutanen Najad wajen hana su an ibadatul ashjar daga bautar bishiyoyi wal ahjar da duwar watsu wal qubur da kaburbura wa dawagit da ainihin wato dagutai wal authan da gumaka wa anil imani bis sahara kuma ya dinga kokarin hana mutane yin imani da bokaye masihirta matsafa wal munajjimin da kuma masu bugun ƙasa ko masu sanin gaibu da ilimin taurari wal kuhan da kuma bokaye fa abdala Allahu bi da'wati kullu bid'atin wa dalalatin sai Allah ya sanya albarka a cikin kiran Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ta hanyar rugurguza kowace irin bid'a da kowane irin bata albarkacin wannan da'awa tasa yad'u ilaiha kullu shaitanin wanda bid'an nan da bata zaka samu kowane shaidani yana kira zuwa ga bid'a yana kira zuwa ga bata wa aqama Allahu bihi alamal jihad sai Allah ya tsayar da tutar jihadi sakamakon wannan malami ko kuma ta dalilin wannan malami a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wa adhaba bihi shubahal mu'aridin kuma Allah madaukakin sarki ya rugurguza da ainihin darkake dukkan wata shubuha ta al-mu'aridina masu fito na fito min ahli shirki daga ma'abota shirka wal inad da kuma taurin kai wa adana bil islami aktharu ahli tilkal bilad sai ga mafi yawan mutanen wannan gari suna bauta wa Allah ta hanyar musuluncin da Allah ya aiko manzon Allah da shi al hadiru minhum wal ba'd na cikin alƙaryu wato na cikin birane daga cikin mutane wal ba'd da waɗanda suke zaune a ƙauyuka wan tasharar da'awatuhu kiran Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya yadu wa muallif wa muallafatuhu wallafa wallafan wannan malami sun yadu fil afaqi a sasanni daban-daban na duniya hatta aqarra lahu bil fadli man kana min ahli shiqaqi illa man istahwadha alaihi shaytan har aka kai aka wayi gari man kana min ahli shiqaq wa'yanda suna daga cikin ma'abota ƙungiyoyi na raba kan jama'a sai da suka tabbatar da falalar wannan malami duk sun tabbatar da cewa mutumin kirki ne malami ne mai falala illa manista hawaza alaihi shaitan banda wanda shaitan yayi galaba a kansa dukkan malaman da ba ma sa tare da shi sun yaba da falalarsa da kwazansa da nagartarsa in banda wa'yanda shaitan ya riga yayi galaba a kansu wa karraha ilaihi al-iman banda waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya kyamatar musu imani fa'asarra alal inat da haka ire-iren waɗannan su ne suka doge akan taurarewa watsuguyan da kuma ƙetare iyaka wa qad asbaha aktharu ahli jaziratil arab mafi yawan mutanen da suke rayuwa a tsibirin larabawa an waye gari bi da'awatihi albarkar da'awar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sun zama masu tauhidi sun zamanto masu nisantar shirka kama kala qatada rahimahullahu ta'ala kaman yanda qatada ibn da'ama as-sadusi rahimahullah yake fada an hali awwali hadhihi al-umma game da irin halin mutanen farko na wannan al'umma innal muslimina lamma qalu lallai musulmi lokacin da suka ce la ilaha illallah an kara zalikal mushrikuna to sai mushrikai suka yoca musulmin farko suna fara faɗin wannan kalmar la ilaha illallah suna faɗinta an kara zalikal mushrikuna mushrikai na farko su kuma su suka fara fitowa suka yi inkarinta wa kaburat alaihim kalmar ta yi musu girma ta yi musu nauyi babu wani abin bautawa bisa cancanta a sama ko a ƙasa sai Allah duk wani abin bauta da ba Allah ba shirka ne bauta masa bai cancanci a bautata masa ba to wannan kalma sai ta zama ta yi musu girma wa daqa biha iblisu wa junudu wannan kalma ta la ilaha illallah sai ta kuntata zuciyar iblis da shi da rundunarsa fa aballahu illa an yumdiha Allah kuma ya ƙi ya ce sai ya zartar da wannan kalma a doron ƙasa, wa yuzhiraha sai kuma ya bayyanar da ita ta yi galaba, wa yansuraha Allah ya ɗauki alkawarin taimakon wannan kalma ta la ilaha illallah da masu yinta, alaman na wa'aha a kan dukkan waɗanda suke adawa da ita. Innaha, wannan kalma ta la ilaha illallah, kalimatun, kalma ce man sama biha duk wanda ya ce zai yi rigima da ita falaja karyewa yake Allah maɗaukakin sarki sai ya karya shi wa man qatala biha duk wanda ya yaƙi da faɗa da gwagwarmaya don taimakonta nusira taimakonsa Allah yake inna ma ya'rifuha ahlu hadhihi aljazira mutanen tsibirin wannan yankin sun san wannan allati ya qata'uha rakibu wanda mahayi da ke tafi akan abun hawa ke yanke tafiya ke yanke tafiya mai nisa fi layali fi layalin qala'il a cikin darare kaɗan wa yasirun rakibu mahayi ya yi tafiya fifi amin minan nas a cikin jama'a daga mutane la ya arifuna ha wa la yuqirruna biha amma ka samu cewa mutane da yawa ba dan da'awarsa ba la ya arifuna ha ba su da masaniya game da wannan kalma ko abin da ta kunsa wa la yuqirruna biha ba kuma sa yadda da ita wa qad sharaha Allahu sudura kathirin min ulama Allah madaukakin sarki ya bude kirazan da yawa daga cikin malamai li da'awati wajen karɓar da awo wannan babban malami a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wasarru sun yi farin ciki wastabsharu wastabsharu sun yi wato albushir sun yi murna bi dala'atihi da ganinsa da bullowarsa wa asnau alai sun yi yabo ga Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab nasaran a rubutun zube wa nazaman da rubutun waƙe. Famin zalika daga cikin irin yaban da aka yi wa wannan malami bisa ga wannan babban aiki da ya rungumo na da'awa zuwa ga tauhidi da rugurguje shirka. Ma ƙala huwa alimu sana'a akwai abin da babban malamin nan na garin Sana'a Muhammad ibn Ismail al-Amir Amiru Sana'ani ka koma can ƙasa wuli da bi Sana'a an haife shi ne a garin Sana'a cikin ƙasar Yaman kenan a shekara ta 1159 ya a hijir bayan hijira ya rasu a cikin Sha'aban shekara ta 1182 bayan hijira wa kana imaman jalilan babban malami ne mai girma lahul mu'allafatul kathira annafi'a yana da wallafa-wallafa masu tarin yawa masu amfani min ha daga ciki waɗanda ɗaliban ilimi za su iya sani akwai littafin nan sharhin bulugul maram subul salam wanda ya shi cikin mujalladi hudu ko wani kuma cikin mujalladi biyu da sauransu wa min hatul gaffar ala dau'in nahar wal udda ala sharhi al umda libni daqiq al eid da kuma sharhu at-tanqih fi ulumil hadith wannan malami duk shi ya rubuta wannan wato a Muhammad ibn Ismail al-Amir bi hadha sheikh shi ma yayi yabo ga wannan malami Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala shi'ran awaqi ga waken da yake yi wa qad ja'atil akhbaru anhu bi annahu يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه فوافق ما عندي ويعمر أركان الشريعة هادما مشاهد ضال الناس فيها عن الرشد أعادوا بها معنى سواء ومثله يغوث وود بئس ذلك من ودي وقد هتفوا تلك الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي وقد عقروا في سوحها من عقيرة أحلت لغير الله جهرا على عمد وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن بالأيدي wannan su ne wato baitukan da ainihin wato al'amiru sana'ani Muhammad bin Ismail ya yi yana cewa qad ja'at al-akhbaru anhu bi annahu yu'idu lana ash-shar'a ash-sharifa bima yubdi wa qad ja'at al-akhbaru labarai sun zo anhu daga wannan malami Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bi annahu cewa shi wannan malamin yu'idu lana shar'a sharifa ya zo ne dan ya dawo ya jaddada mana addini ya dawo mana da shari'an nan ta musulunci ash-sharifa madaukakiya bima yubdi da ta irin ta hanyar irin abin da yake bayyanawa wa yanshuru jaharan yana kuma yaɗawa a bayyane maɗawa kullu jahilin abinda kowane irin jahili ya tattaro to yana yaɗawa a bayyane cewa abu kaza jahilci ne abu kaza shirka ne abu kaza bid'a ne wa mubtadi'in ma'ana yana kokarin yada jaharan kuma a bayyane ke yada da awarsa ma dawa kullu jahilin abinda kowane irin jahili ya kudunduno wa mubtadi'in minhu wato da kuma wanda yake wanda ya kirkiri wata bid'a a addini fawa faka ma indi wannan sai daidai da nima abin da ke waje na nima irin tunani na kenan nima aiki na kenan wa ya amuru arkanan shari'ati sannan wannan malamin yana kokarin raya shika-shikan wannan shari'a ta musulunci hadiman wanda ta rushe mushahida dallan nasu yana kokarin halartar inda mutane suka bata fiha a cikin wannan shari'a anin rushidi suka kauce daga barin shari'a dan ya dawo da su a'adu biha ma'ana suwa'in wa mithlihi a'adu sun yi kokarin dawo da ma'ana suwa'in ma'anar siwa wa mithlihi da irin siwa yagutha shine yaguth wa ya'us a wa waddin da waddin bi isa zalika min waddi kir da wanda yake kokarin dawo da irin wannan irin bautar da aka dinga yi wa yaguth ya'us yaguth suwa yaguth ya'uq nasara sunaye mutanen da aka aiko annabi nuhu akan su ko yawa wanda Allah ta'ala ce wala yagusa wa ya'uqa wa nasara ko to mutane sun yi kokarin wato ya zo ya tara mutane suna kokarin dawo da irin wannan bautawa salihan bayi bautawa mutanen kirki da sunan tawassuli da sunan neman kusanci zuwa ga Allah wa qad hatahu bismiha hakika na ya zo ya samu mutane suna daga murya shine hatafu suna daga murya bismiha da sunan irin wa'annan salihan bayan inda shada'id lokacin da suka shiga cikin tsanani lokacin da mutum ya shiga masifa ya shiga bala'i ko tsanani ko rashin lafiya ko ainin talauci maimakon ya kira Allah sai ka je yana kiran su yana kiran irin wannan an gane ko yagu a yake ta kama ya hatibul mutsar kaman yanda ka san mutumin da ya shiga matsanancin hali yana daga murya bis samadil fardi yana kiran ubangijin nufi da bukata makadaici to haka za ga su kuma wayannan suka tayi sai ka ji mutum yana kiran wani ba Allah subhanahu wataala ba ina fata an gane wannan shine yanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yazo ya tarar da mutane wa qad aqaru fi suhiha min aqiratin yazo ya tarar da mutane suna soke dabbobi fi suhiha a farfajiyar inda kaburburan wayannan mutanen suke min aqiratin suna soke duk wani abun sokewar su uhillal li ghairillah wanda ake yankawa da sunan wani ba Allah ba jaharan a bayyana ala amdi kuma da gangan wa kam ta'ifin haula al-quburi muqabbilin yazo ya tarar da mutane da yawa suna yin dawafi suna kewaye kaburbura muqabbilin suna sumbanta kaburburan kaburburan wasu wayanda ake ganin ko waliyai ko salihan bayi suna zuwa suna sumbanta su wa mustalimil arkan banda kuma mai zuwa ya rungumi rukunan kaburburan min hunna na kaburburan wayannan mutanen bil aidi da hannayensa haka ya zo ya ta fama ya ta kira yana ta fama yana don ya kokarin jaddada wa mutane addini a koma kan tauhidi a koma kan ainihin abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabawa a kai a bashirka wa qala shaykhuna abdurrahman hussein bin gannam rahimahullahu ta'ala fihi a sheikh abubakar hussein bin gannam rahimahullahu ta'ala shi ma ya ɗan yi magana wajen yabo ga wannan malami a sheikh muhammad bin abdul wahab qala hafi rafa'i sheikh ya faɗe ta ne a wajen ta'aziyya ko wajen ainihin wato jimamin rasuwar shi sheikh rahimahullah wa hiya tis'atun wa thalathuna baitan baiti 30 ce da tara mazkuratun bi tamami hafi kitabi unwanul majad amma an kawo ta gaba ɗayanta a cikin littafin unwanul majad fi tariki najad fi hawadith sana a abubuwan da suka faru a shekara ta 1206 a mujalladi na ɗaya shafi na 95 tuwafi ibnu gannam shi kansa ibnu gannam din ya rasu a shekara 1225 wala hu tarjamatun yana da tarjama tasa tarihin sa fi unwanul majad a wancan littafi unwanul majad ka koma ka duba mujalladi na ɗaya shafi na 40 da ainihin wato 149 ga abin da yake cewa لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت منه يعلى, يعلى الضلال ويرفع سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى وعام بتيار المعارف يقطع فأحيا به التوحيد بعد اندراسه وأوهى به من مطلع الشرك مهيع سما ذروة المجد التي ما ارتقى لها سواه ولا هذا فناها سميدع وشمر في منهاج سنة أحمد يشيد ويحيى ما تعفى ويرفع يناذر بالآيات والسنة التي أمرنا إليها في التنازع نرجع فأضحت به السمحاء آه يبسم ثغرها كو فأص فأص فأضحت به السمحاء يبسم ثغرها وأمسى محياها يضيء ويلمع وعاد به نهج الغواية طامسا وقد كان مسلوكا به الناس تربع وجرت به نجد ذيول افتخارها وحق لها بالألمعي التربع فآثاره فيها صوام سوافر وأنواره فيها تضيء وتلمع haka shi ma ainihin ibn gannam yayi waɗannan baituka yana mai yabo na irin aiki na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab yake cewa laqad rafa al maula bihi rutubatal huda lalle hakika Allah madaukakin sarki rafa'a Allah ya ɗaukaka rutubatal huda darajar shiriya ta ƙara samun ɗaukaka bihi ta dalilin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab bi wakatin domin ya zo a wani lokaci bihi wato yu'ulad dalalu lokaci ne wanda bihi a wannan lokacin yu'ulad dalalu bata shine yake cin kasuwarsa shi yake ɗaukaka wayar fa'u shine yake tashin gauran zabi bata saqana miral fahmi maulahu ubangijinsa sai ya shayar da shi tatacciyar fahimta fartawa sai ya koshi da ita wa'ama yayi ninkaya bitayyaril ma'arifi a magudanar ilimi ya qata'u yana ta yanko shi fa ahya bihi tauhida sai ya raya tauhidi kadai ta Allah bihi da wannan ilimin da Allah ya fahimtar da shi ba a dandirasihi bayan tauhidi ya durkushe wa auha bihi min matla'i shirki mahya'u sannan wa auha mahya'u wato mahya shine hanya mai fadi wa auha mahya'u sannan ya raunana faffaɗar hanyar nan min maɗala'i shirki ta matsin kaya wurin da ake hango shirka bihi da wannan tauhidin ko da wannan da'awar tasa sama zirwatal majidi ya ɗaukaka ya kai ƙololuwar ɗaukaka allati martaƙala hasiwahu wanda a zamanin babu wanda ya ɗaukaka irin wannan ɗaukaka irinsa wala haza kai fanaha sumaida'u yake cewa fala haza babu wanda ya je kusa da shi ko kuma sumaida'u babu wani jarimi haza fanaha da ya je dab da farfajiyar da wannan malami ya kai a wannan lokacin nasa ma'ana Allah ta'ala ya ɗaukaka wannan a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab saboda wannan gagarumin aiki da Allah da ya ɗauko Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin rayuwarsa washan marafi min haji sunnati Ahmada ya zage dantse a cikin manhajin nan na sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yushidu yana ƙara ɗaukaka ta wa yahaya ma ta'affa yana raya sunnar da ta mutu wa yarfa'u yana ƙara ɗagota yunaziru yana yin muƙabala yana yin munazara bil ayati da ayoyin alqur'ani was sunna da sunna allati umirna ilaiha wanda dama mu ma da ita aka umarce mu narji'u mu dinga komawa fitta nazu'i lokacin da muke sa insa ko muke jayayya da wani ko muke tattaunawa to an ce wato farudduhu ila Allah war rasul ko fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul fa adhat bihi samha yubsimu thagaruha fa adhat sai aka wayi gari as-samha wannan addini na annabi sallallahu alaihi wasallam as-samha wanda yake mai sauki sai gashi an waye gari yubsimu sagaruha wushiryarsa ta fara murmusawa bihi saboda wannan da'awa ta Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wa amsa mahayyaha sai ga magananta ma'ana fuskar ta an waye gari yudhi'u tana haske wayalma'u tana walqiya wa ada bihi nahaju algiwayati tsamisa wa ada sai aka wayi gari na hajjul gawayati wato hanyar nan ta ɓata ada ɗamisan ta koma shafaffiya bihi saboda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wa qad kana maslukan bihi nasu tarba'u wa qad kana ya kasance maslukan bihi nasu wanda mutane suna shiga tarba'u suna yin nishadi fihi bihi da shi amma da yazo sai ainihin shafe wannan hanyar wajarrad bihi najdu sai aka wayi gari kasar najad jarrat zuyul iftikhariha sai ga kasar najdu gezar alfaharinta jarrat tana gudana bihi saboda shi wa hukkalaha ya cancanci kasar najdu ta samu wannan daukakar bil alma'i saboda wannan malami mai fas mai kaifin kwakwalwa shine al'alma'i ai zaki wannan malami mai kaifin kwakwalwa ya cancanta tunda an same shi yana wannan aiki a wannan garin ya cancanci kasar najd ta samu wannan matsayin ta rafa'u ta dinga daukaka fa atharuhu fiha suwamu sawafiru fa atharuhu sai aka wayi gari wato athar hanyoyin kasar najd suwamu wato ababen hawa sawafiru da matafiya suna ta wato wucewa fiha a cikin ta wannan hanyar zuwa wannan garin da aka za ka yi ta ganin asaruhu sawayen sawamu ababen hawa na sawafiru matafiya fiha za ka yi ta ganin su a ciki saboda yadda ake ta tururuwa ana shiga cikin wannan ƙasa wanda kafin da ta kuma bunƙasa ta fita daga ainihin wannan wa anwaruhu sai ga haskensa fiha a cikin ƙasar Najd tudi'u yana haskawa wa talma'u yana ƙara haskawa lokaci yayi to insha Allah wannan kamar duk yabo ne suke yi wa shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab a insha Allah sai mu tsaya a wannan gabar abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah amin